bai da haka da ya faɗa da ya fi kyau na? a ka yi izini? ko ba na karami ne? ko an wa a dole an zo bayani ai za a faɗa yau za a fito da waƙen nasa to kagan allah in an zo ai za a faɗa za a faɗi wuraren da yake ya dace a gyara bismillahir rahmanir rahim Su'alu a ga wata tambaya ta nawa ce 62 to tambaya ta 62 man kanat fi illatul fardi wanda yake fama da sanyi wala yaqdiru ala raf'il hadath ya zamo ya alwala dana ba shi wuya bai da ikon alwala ayu akiru zura idza waqatil asr daidai ne ya bar azahar sai wakacin la'asar ya zo in ya so ya alwalar wa yusalli imama ya sallace su gaba ɗaya wal jawab amsar da zan bayar a nan
man kana fi salasu wanda yake fama da salasul baul fa in lazimahu jami'a idan salasul baul ya lazumce shi baki ɗayan zamani aw jullahu ko mafi yawan zamani aw ko nisfahu rabin zamani fala yanbaghi an tafuta salatu awwalan Awwalan wakati bai wakati.
dace ba ya bari sallah ta tsere masa farkon wakaci لأن هذا الثلاث domin wa- la'anna hadha salasa dan wannan salasin wanda yake ya لا lizinci mafi yawan wakaci ko rabin wakaci ba a warware alwala
وإن لازمه أقل الزمان idan mai zama ko ya lizince shi karancin zamani فله أن يفعل ما to زال yana da damar ya aikata yadda ka faɗa من تأخير الصلاة daga إلى idin da ta sallah a zahar وقتها masalan zuwa ƙarshen wakacin ta mutare بحيث يدرك ركعة yadda zai zamo akalla ya yi raka ɗaya daga sallar azahar kafin a ce wakacin la'asar ya shigo كما لا يبين kamar har wanda haka daidai ne ga wanda yake mazaunin gida ma lafiyayye wanda la- lafiyarsa kalau
وإن كان خلاف ko da الأمر yake haka din ba haka aka fi so ba سؤال tambaya ta 63 هل يجوز لرجل أن يؤذن الجمعة daidai ne ثلاث mutum da مرات ya kiran بعد- sallar juma'a sau uku shi kadai yayi ya sake ya sake قول رجلين ko ko mutum biyu sa iya kiran sallar wannan ya biyu wannan ya ɗaya وهل يجوز أذان السبيل sabi يوم daidai الجمعة ne yaro wanda bai balaga ba ya kiran sallah a ranar juma'a ya zama shi yake kiran sallar juma'a الجواب ansa أما أذان الجمعة a kiran sallar juma'a فإنهما أذانان kira biyu ake yi ba uku ba
أولهما يكون na farko قبل الزوال yana kasancewa yayin da rana ta karkata daga tsakiya للتنبيه ana yin wannan والاستعداد.
ne don a faɗakar da mutane cewa ga lokacin sallah fa yayi kowa ya tanadi ya shiri ولذلك أحدثه sai na ya fara da wannan ne don haka رضي الله عنه Allah ya ƙara ya gare shi ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
bai kasance ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda mai والثاني risala ibn abi zaid ya faɗi wannan ko da yake yanda ya faɗa malamai sun yana cikin guraren da malamai suke istidraki a risala ya ya faɗa haka wa hadha al-azanu sani ahdathahu banu umayya suka ce ai bai dace a ce sayyidina usman za a dangana shi ga banu umayya ba daga cikin su yake kwarai amma saboda su daga baya ya zama danganawa gare su kamar wani suka ne shi ko yana cikin hulafa'ur rashiduna shi yasa a bashi a cikin hulafa'ur rashiduna a ce a hadha al-azanu sani uhudisa fi zamanil hulafa'ir rashidina نعم ko ahdathahu al-halifatu rashid usman
والثاني عند جلوس الإمام على ko المنبر ne kuke bin risala sau da kafa ko To, sau sau wani guri kuma na gaba in an wuce nan wani waje ne a gaba wanda shi ba malamai suke cewa da ba haka ya kawo ba da ya fi wani masu wani waje ko inda mu muke shiga layin yan katako ko wa hatsa to wanne ne gaba والثاني عند نبي.
جلوس الإمام على ana yin sa المنبر ne yayin da liman ya zauna a kan mimbari وهو الآكل shi ne na ƙarshe a aikace وهو الذي wannan kiran sallah na biyu النبي shine na juma'a shine wanda ake yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وأما تكلم amma a ce za a ringa maimaita kiran sallah daidai a juma'a ne ko waninta to makaruhi ne a ce masallaci daya a ta kiran sallah a ta kiran sallah ba daidai bane
walakin ayyadul karatu sai dai sun kai da ke karahancin da wanda ya kiran sallar wasalla ya sallah ko shi kadai ko jama'a ya zo ya ce za su sake kiran sallah aka ce ba daidai ba
wa amma azanu amma kiran sallar yaro karami wal majnun ko mahaukaci Wala ka- ko ba- ka- kafiri Wala ma- ko mace fala yasu duk wannan kiran sallar su bai inganta falilu Malam Shawalil ya faɗa a mutasar wa sihhatu ingancin kiran sallah na kasancewa da musulunci dan kafiri ya kiran sallah ba kiran sallah bane da hankali mahaukaci ya kiran sallah ba a kiran sallah ba wa zukurati da mazakuta mace ba ta kiran sallah wa bulwi da balaga yaro baya kiran sallah wannan fa a wajen malikawa wajen shafi'awa yaro ya iya kiran sallah tunda a wajen su ko limanci ma na farilla yaro ya iya na'am haka wajen hanabilawa na'am
su'alu tambaya ta 64 hal yajuzu lil imami idza tayammama daidai ne liman in ya taimama an yusalli bil mutawalli ya yi sallah da masu alwala a ce liman shi taimama yi amma su ma- na- na bayansa alwala suka yi
wa ma huwa adadul fida'i min salati nawa ne kidayar fid- fidiya in mutum yana son ya ringa wa kansa fidiya a salati salatul fati nawa nawa zai ringa yi wa ma ra'a ru'yan saniya haka ne wanda ya mafarki mafarki kyakkyawa amma ba tasa ba ga dan uwansa ay usuha daidai ne ya faɗa wa dan uwan mafarkin da ya masa ko ko baya faɗa ba na'am al jawab amsa amma ibtida'ul mutawaffiqina bil mutayammin mutawarri bil mutayammim amma a ce liman taimama yayi amma mamu alwala mamumai alwala suka yi fa wa to kullu akwai karhanci a a masaba zancen da ya fi shura shi ne karhanci amma akwai kauli cewa ba karhanci bolan mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zama wani lokaci gaba ɗaya taimama yake baya alwala to a, kuma gashi shi an ce masa kai ya ce zai sake bin wani sallah ga mutane da yawa suna son sallah tare da shi to in ya taimama nan zai sallah sai ya kan waiwaye taimama fa ne taimama fa ne in kun ga za ku bi ni ku bi ni nan yanda ya kawo abubuyatul mustafid ya kawo maganar abubuyatul mustafid wanda dama a masaba akwai kauli ma da cewa ai a, din koyi ya zama liman taimama yayi mamumai alwala suka yi ba wani karhanci Eh, amma akwai kauli da cewa haka din karahiya ne yanda shi nan ya kawo larura ce kwarai kwa larura ce kwarai kwarai da sa sanyi yana yawan kama sanyi yana yawan kama shi
was salatu sahihatu sallar ingantacciya ce wa amma al fidyatu amma adadin da dan adam zai na fidiya gare shi daga salatul fati fa ma ra'a guda ɗaya ma a kullum in dai kullum za ka yi salatul fati ɗaya da niyyar ka tsira daga wuta to ka tsira daga wuta
wa fil munya ya zo a cikin munya wa ma ra'a min al karim fidiya yawmal qiyamati bi ghairi fidiya wa mar- marra daya daga a fidiyatu fidiya ce min al-jahim daga wuta yawmal qiyamati rana al-qiyama bi ghairi ba ku kwanto a cikin wannan wa ma ra'a ru'yan wanda ya mafarki mafarki kyakkyawa ga dan uwansa fa ya usuha wal yaqussaha alayhi ya fada masa ya fada masa mafarkin da ya masa ni ya sorahu dan ya faranta masa rai na'am su'alu ga wata tambaya hal yajuzu lil rajuli an yaqra al wazifata wa daidai ne wani ya karanta wazifa ya mutum ya karanta wazifa da matarsa wa yaturu kan fukara ya bar sauran muridai ga can suna a masallaci shi kuma yana daki da matarsa haka din daidai ne al jawab Ah, amsa anan ومن كان يقرأ الوظيفة مع زوجته wanda yake zamansa a gida ya wazifarsa da matarsa وإن كانت تجارية idan matar daman ita ma ɗariƙar tijjaniya take فلإمائها ai wani abu ne mai kyau musamman in ya zamo zaman nasa shine zai fi mai da hankalin ita matar ta ringa kula da wazifa وإلا idan ba haka ba to ya فهو fito مع الإمام.
masallaci ya ringa karanta wazifar tare da 'yan uwa na'am سؤال ga wata tambaya طلب مني بعض الناس wasu a cikin mutane وأنا wato أتكلم.
tambaya ta 66 wanda dan uwa ya nema in koya masa jawharatul kamal وشرعت في تعليمه na ka- na fara koya masa din واستعنت بها bihi ma kumul asna ne nemi taimako da hurumin ku madaukaki nace albarkacin ku Allah ya hore min in koya masa din ya iya na'am وبلغ الله المراد Allah ya isa da abinda ake nufi ya haddace jauhara bi barakatillah da albarkata daga Allah والحمد لله ina على godiya ذلك ga Allah الفضل.
bisa wannan baiwar wa shara'atu fi yawmin akil ahara na fa- na haɗu a wata ranar bi ta'limi a- wato a wata ranar na haɗu a cikin koya masa jawharatul kamal wa kuntu ukarriru ma'ahul kalimata nakan maimaita kalma awul kalimata ko kalma ne tare da shi 20 marratan sau 20 aw aksar ko fiye da haka hatta ya hafiza hatta ya faza sai ya haddace wa uji da ala in tabbatar da cewa eh ya haddace ba za a yi gaba
wa nazartu fi waqti min min al-awqati sai na dube shi a wani wakaci daga wakwata fara'aitu ta gayyara na sai na ga dukkan masa ta sauya fa qultu fi nafsi sai na ce a raina hadha amrun azim kai wannan babban magana fa qultu na lahu ce da shi ma za me ya same ka daga duk fuskar ka ta sauya qala indi wajhun shadid ya ce ai kaina ne yake wani ma- ma- ma- matsanancin ciwo
wa kibtu ala nafsi na ji tsoro ga kaina an yasibani shay'un min kada zalika wani abu ya same ni daga irin wannan wa baqitu da mutahayyiran wanzu na cikin ɗimuwa aljawab amsa da za a baka wa ba'ad bayan wannan wasbir nafsaka kai Allah ya faɗa ka jure juran da kanka ka jure zama tare da wanda suke bauta wa Allah suke ambatan Allah safa da maraice da duk da wajen neman yardarsa
al'ayata karanta aya shi yasa dan ka daure tare da shi kana karantawa ka maimaita kalma sau 20 ko fiye da haka ai ba laifi bane ambatan Allah ne
wa iyaka wani mai ina hana ka da bako sani kosawa wannan jara ko sauran gaj- kosawa warfuk bin ka nas sauƙaƙa wa mutane a wajen koyarwa kalimata ka ringa koya wa mutane kalma ɗaiɗai
faman saqala alayhi su kula alil wanda Allah sai masa nauyi wa shaqqa alayhi a ta tsananta gare shi fasawahu to wannan ladan ma da zai samu wajen kokarin sai ya yi hadda ya fi yawa ya fi girma mimman sahula ne daga wanda hadda ta yi masa sauki wanda za a faɗa masa magana ya hadda ce dandanan ladan da zai samu bai kai na wanda sai ya wahala sannan yake haddacewa ba wata gayyarun launi la yabo cewa launinsa ta sauya fuskarsa ta sauya bai- ba zai cutar da kai ko shi ba fa inna nuran la ai da kuke karatun haske ne yake zuwa hasken Allah ko mai nauyi
ta ta ne yadda ta na kubi hirgima duwar wasu ba tana raurawa tana dandakewa da shi laula fadlullahi alal ko ba insani dan baiwar da Allah ya ga mutum ba nasara ya mahaba sai ya zama babu shi yana kana karanta Qur'ani sai a wai gari ba kai inda an faɗa la wanzan na hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khashyatillah lakin bi sai fadlullahi dai da baiwa Allah da karamcin Allah da karfafawa ta daga Allah da taimakonsa ta mallace za tu ma ta hammala shi yasa jikin mutum ya iya ɗaukar abin da ya ɗauka sai mutum ya zauna ya karanta Qur'ani ma gaba ɗaya amma bai kike ce ba
falaula amdu fi godiya ta tabbata ga Allah duniya da lahira inna samiki alayhi ai gashi Allah ya faɗa ina sunuki alaika qaulan saqila za mu saka ma za mu sauka ma da magana mai nauyi la yasuddannakum ash-shaytan kada irin wannan ya sa shaidan ya wato shaidan ya ba samu damar hana ku koyarwa ai kuna koyarwa sai ma shi wanda ake koyarwa ji nauyi ya je kansa yana ciwo a ci gaba da koyarwa sharrin shaidan ne wani lokaci wani wata shi shaidan maki ne a fili gare ku fallahu yafta Allah ya mana buɗe du da ku gaba daya Allah ya mana buɗe gaba daya to alhamdulillah sai aka shi tambaya ta 67 akwai tambaya ne a wannan yake tambaya dagowa daga sujadar tilawa da tabbara ake daukowa koko a zancen da ya fa masarar malikawa cewa dagowa kawai